rahim bismillahir rahmanir rahim salisuha na uku muna magana ne akan hanyoyi wanda ake canja wawi ya koma ya dama mun ce kuskoki guda goma ne na'am mun gama inda ake canja alifi ya koma ya mas'ala guda biyu yanzu ko muna kan inda wawi ake canja shi ya koma ya shi kuma a wajeje guda goma shine mun yi guda biyu yanzu yau za mu tashi akan na uku na'am an takuna ainihin lijami'in Eh, na uku shine ta kasance aini ne li jam'in ga jam'i sahihul lami kuma jam'in ya zama sahihi sahihin lami mai ingantaccen lami na'am shi ma wannan sai a canja sai kuma ya shi ma wannan wawo na'am wa qabla haki kasaratun kuma ya zama kafin ita akwai kasra
wa iya fi mufradihi a ciki a cikin mafradinsa imma mu'tallatan imma da farko ya zama mutar lasan ne akwai i- i- yan ilali a ciki na'am kadarin wa misali diyarin yanzu daro na'am gida na'am wa diyaro na'am da gidaje kafin ka duba wannan jami'in na farko jami'i ne na'am sannan har ila yau asalin a, shi wawi ne a wajen aini din na'am domin diwaro da ya kamata a ce mm, sannan kuma sahihi ne sahihin lamu ne domin kagara ce lamu na'am shi jami'a mm, sannan kafin kuma shi wannan wanda abin da aka yi hilalan kafin shi akwai kira, akwai kasra na'am an gane Mm.
sannan a cikin mufradi din kuma akwai ilali na'am domin kaga daro ai daga daga dauro ne ko dawara kenan mm, filin zai zama na'am kewayawa shi kansa asalin gida ne wannan kewaya shi da ake shi ne sai aka daga nan aka samu su aka samu sunan sunan na'am to kaga na dawara ne na kewayawa dau- dauro mm, to to kagan ka duba shi kansa dacin wawi ne aka mai da shi alifi na'am to shi ne ya faɗa ya ce a cikin mufradin nasa imma ya zama mutallatan ne ya zama mu- an yi masa ilali na'am kamar misali yanzu daro kaga asalin sa dama akwai ilali tare da shi eh sannan kuma da aka zo aka samu jami'in sa sai ya zama jami'in ya tara waɗannan wato sharɗa da muka faɗa na'am ya zama kaga zai zama diwaru kenan mm, idan misali ya zama misali kamar daga dauro ne sai ya zama diwaru ko na'am to kaga in ka duba wawun ya zo ne a me zuwa ya zo a aini ne Mm, ko mm, sannan kafin shi akwai kisra na'am sannan kuma haila yau sai yi zamu ne ga gara tare da shi mm, to wannan sharɗin idan ya tara ne sai ka canja shi daga wawun maimakon diwaron sai ya zama diyaru na'am wannan shine abin da yake nufi na'am Eh, na'am ajamin ya zama ilali hawa biyu kenan.
yawwa yawwa na'am yawwa ya zama a ba hawa biyu ba kenan ko ya zama hawa ɗaya ne a jami'a a asalin Shi- shi haka wancan ne.
yawwa wancan Shi wanda haka aka yi kaga ai ba na jami'i ba ne iya nan fura domin ai ka'idar su ba sa son su yi ilali hawa biyu a cikin na'am suna guda ɗaya cikin kalma guda ɗaya domin sai ya zama abin yayi yawa in aka zo wajen gano shi asalin sa sai ka ta hanyar hanyoyi da dama kafin ka gane idan suke kokarin suka cewa sun kaucewa ilali idan ma ya zama hawa biyu ne sai su kaucewa ɗayan sai su ga ɗayan kamar da zamu zo nan gaba in mun zo zamu bayani a can gaba zaka ji na'am
Mm. kaga wancan wanda aka yi wancan wanda aka yi aina asalin kalmar ne eh aka mai da shi ya zama daruka na'am yawa mafuratin ne aka
wahilatun da hilatun wahiyalu da hiyalo kaga shi ma ai daga haulu ne ai Mm, ko na'am na can la haula wala quwwata na'am to hiyolin nan kaga dabara na'am aka ce hilatun na'am kaga ai hiwalun ya kamata Eh.
hiwalun na'am to amma bayan sa akwai kasra sannan su na ila iya lamun su sahihi ne sannan kuma shi wawun ya zo aini ne na kalmar na'am ko a jam- Na'am.
a jam'i da to Mm, nan ma sai ka ce hiyalun na'am eh to Wa zan- dimatun.
hiwalun ne. ko dimatun na mamakon ruwa diyamun shi ma diyamun ne Mm, diwamun ne kaga mm, wa qimatun ko kimatun ne wa qiyamun a rake wamun ne shi ma a ce
na'am wa shazzahi wajun hiwajin ya shazanta bil a wawi zo da shi da wawun fi a hajata cikin hajatu kaga hajatu shi ma ya zama an yi an bar wawun ba tare da an yi ila- ilalin ba tare da ya cika wannan sharaɗan kuma na'am to shazzi ne shi kaga hiwajin ya kamata a ce hiyajin in kiyas kiyasan sa ko Mm, amma kuma sai aka ce hiwajin nan aka bar wawun na'am wannan shazzi ne na'am wa in ma shabihatun shabihatun bil ilmin mu'alladi bil mu'allati eh kaga wannan duk wanda muka faɗa dama akwai ilali a can tun mufradin mun yi maga an yi an yi ilali na'am kamar misali su darun da muka magana ko su haulu na'am kaga duk wawi ne dama Eh.
akan ilalin ya zama hilatu kuma yanzu na'am to yanzu ko kuma a'a ta zama na cewa ba ilalin aka yi ba amma ya yi kama da wanda aka yi ilalin na'am to to wanne ne wanda yake kama da ilali yace wahiyar wahiyar sakin sakinatu shine ta zama mai dauri ce ta na'am bi sharɗi an yali hafil jam'i alif da sharadin an yi liha fil jami alifun alifi ya zama ya bita fil jami a cikin jami na'am idan wannan ne na'am inda ita wata gin mushabiyatun bil malati kaga wancan ba a kula ba yalla alifi ya bi shi harafin da aka yi ilalin ko bai bi shi ba haka ma a wajen diyaro kaga ai alifi ya bi shi eh, amma ka wajen hilatu su kimatu su kimatu da wannan anan wajen duk ai kaga alifi bai bi su ba na'am amma kuma an yi saura kaga shi ya zama mutlaki kenan Mm, ba ruwan mu inda mutan latan ce to kawai kowanne ne masu yi kawai na'am alifi ya bi shi ko bai bi shi ba bi shi wa eh, yawa amma idan mun mushe biya da bil mu'allaf ce na'am ita wannan sai alifi ya bi sharadi na'am yawa kamar irin su diyar nan na'am yawa to abin da ya kamata ke na'am ka sauƙin kamar misali yanzu saudu kaga saudu ai shi ba ilalin bane domin dauri ne kawai na'am akai amma ba ai wani ilali ba bai yi wawun yanda yake haka yake haka yake na'am yawa a mufradin sai dai na'am kawai saki ne da shi na'am idan zaka masa jami'i kaga shi hadu zaka ce na'am siyad yawa to sharadin ya zama da cewa alifi ya bi kaga asalinsa ga siwadu zaka ce na'am to sai kai ilala bishar dan masa ilali a nan wajen sai idan alifi ya bi wannan wawo na'am ita ya din da wawo da zaka canja kamar da shi ya din ya zama siya akwai alifi a wajen na'am yawwa ba kamar wancan na hilatu da hiyalun ko Mm, dimatu da yamun kaga da alifi bai bi shi ba na'am wa haudun ko haudun tafki wa hiyalun sai a ce hiyatun Mm, wa raudun ko raudun wa riyalun don sai a ce riyadun na'am wa in udu matil alifu idan aka rasa alifi sahatul wawu to wawu ya inganta kuma in na'am babu alifin na'am to wannan wawun sai ya zama shi ne zai shi zai zama salimi na'am ba dama ka canja shi ba wannan cin ilali sai ya zama ya fito guru guru kawai na'am nahau kuzin kamar misali kuzin ne wa kiwazatin a ce kiwo zato Mm, wa shazza siratun siratun ya shazinta jam'u thawrun jam'u saurin Mm, kaga shi yanzu shi sakinin ne ba alifi baya bin wanda aka harafin da aka yi ilalan amma kuma duk da haka an yi ilalan na'am
ana gane ko eh da wanda ya kamata a ce a cikin sharadin ma a ce siyaratun na'am shine sharadin a ce an yi na'am ilalan wawi a mai da shi ya na'am To amma sai aka je aka yi ilalan kuma tare da cewa alifi baya bin sa na'am kuma tare da cewa sakini ne shi wannan Eh.
shabiyatun bil mutallati ne sauro aka ce na'am sauro aka ce to wannan shazi ne Na'am.
ce ce siratun nan
وكذا إن تحركت في مفرده haka na idan ta zama ta ta taharrak ita an mata tahariki bi mufradihi a cikin mufradin nasu sai zama da cewa kuma shi wa ake da suna wawun da za a wa ilalin nan sai ya zama mutaharriki ne kuma نعم.
a ilayi yau Ta tsawilin.
mufradin misali yanzu كتوين dawilin نعم وديوال ko kuma da- diwalin kaga dawilin na ya mutaharriki ne shi مم.
a mufradin sa.
مم.
to a ce diwalin نعم kaga ba saki bane balantana a ce shabiyatun ne bil bil mu'allali sannan kuma a ilayi yau shi kuma ba a masa ilalin ba نعم ka gane إيه shi ma a nan wajen wawun sai ya zama ya zama ya kuɓuta هذا نعم shi ma ba ba za a canja Za a yi wawun ba tafiye.
sai ya wuta a cikin tafiyin نعم eh وشذ الهلال في قول ilali ya ya ya ya shazanta في قول A cikin عنيف faɗin nan na ابن Unayf- زيان Unayf- Unayf bin Zayyan نعم annabahani عباس annabahani a tsayi نعم to shi shine ya faɗa ya yi ilalin Saboda yanayi.
walibin nan نعم sai ya yi ilalinsa bayan ya kamata a ce an yi tasiri sai ya yi ilali نعم تبين لي an أن na لك kama ما a ta تزلت zulmatun نعم وأن وأن أعزاء أعزاء الرجال الرجال ديالها نعم
to yace ya ya bayyana gare ni أن ba لك an na ما kama a ta cewa gajarta نعم zulmatun kuma bayan ci ne wato kaskanci ne نعم wa anna aizar أعزاء rijal الرجال cewa mabuwaya mazaje ديالها shine dogayanta نعم shine shine to kaga wannan magana da ya faɗa kaga anan diyaluha shine shi abin nan namu إيه، شينا محل الشاهد suna da shahidin kaga kaga ya kamata ya ce diwaluha نعم ko نعم dogayanta amma sai yayi ilali kuma anan wajen نعم yawwa to shine tare da cewa shi wawan mutaharriki ne ba mutalli bane ba a masa illa ba ai ba a masa ilali ba kuma shabihun ne bil shabihun ne bil ilali ba eh bil mu'alli ba to amma kuma duk da haka sai aka zo aka yi masa ilalin anan to wannan shazi ne
وتسلم الواو wata sallamul wawu نعم wawi tana kukuta نعم. نعم أيضا ko ma ce mace إن أُئلت لام المفرد idan aka illanta lamun mufradi ya zama lamun mufradi ya zama an illanta shi نعم to shi ma wawi din sai ya zama ya yi wannan dinsa نعم wato an yi ilali kenan ko don illanta lamun mufradi نعم eh shine idan aka yi wato ta'alilin nan na ilalin nan na lamun na mufradi إيه، yawa haka ne sai wawun ya inganta yawa sai ya inganta shi ma wawun in haka zai fito da shi inda sai a fito da shi kurkuru idan an zo yin jami'i da na'am ka jam'i rayyana an mu ja'in ja- jami'in nan na rayyano na'am rayyano ko kuma jawu masara na'am wa jawu eh jawu rayyano kaga ko shi kenan na'am daga rayu ne na'am ko shi amma na ruwa ko eh jawu kuma sararin sama ne wa wannan yukhalifihi ma kalmomin kaga wannan alifin da alifin da nunun ai za'idi ne eh amma asalin karshen lamun lamun mufradin an rayu ne na'am ko?
na'am to shine ko riyu mm, to yi kalifi ma sai a ce riwa'u na'am riwa'u shine jami'in rai rayyan na'am yawa wajiwa'u to kaga ai wawi an yi tasiyar sa Mm, ko na'am to shine to shine abin da yake magana na'am ko jawu ne a ce jiwa'u na'am bi kasar lafa'i daga saranta fa'i wa tasihul aini da kuma tasiyin wannan na aini ka ila yau na'am kaga an ka saranta fa'i an ce ji na'am sannan an yi tasiyul aini wawan nan shine wawan nan an yi tasiyar sa a nan wajen ba ilalansa ba na'am an ce jiwa'u na'am a gane lalla ya tawala fil jam'i ilalani domin kada zama an sami ilali guda biyu shine abin da muka faɗa a cikin jami'i guda ɗaya amma kuma an sami ilali guda biyu.
na'am domin da ya tafi ya cewa wannan ya ilalinsa dama kuma can alhamza ai ɗaya daga cikin yar rayya rayyu Mm, ita ce kai ilalinta ta koma alhamza na'am ta zama riwa'u na'am ka gane eh to kuma ka zo wawun kuma ka ce za ka kuma yi ma ilali ilalin sa eh zai zama ilalinsa in zama guda bisa sai ka ce wannan barka da siyinsa na'am wancan kuma sai kai ilalinsa shi kuma na'am ka gane na'am amma da za a ba ka'ida ai ya auni wancan na farko da muka magana na'am domin na farko ga kisra a bayansa bayan sa ko gabansa ga alifi a gabansa a raga da shi ma ya kamata a yi lalansa eh amma aka yi lalansa aka ce za a wancan abin kuma zai nan zama alamun alamun sa ba yauwa sai bai bai zama sai wallahi ba ya zama da Eh, alifi wallahi.
eh to shine na'am na'am qalbul aini ya an eh shine juyawan aini ya koma ya na'am wal qalbul lami da hamzatan kuma karban lama hamzatan da sai wa'annan guda biyun su haɗu ilalin da abin da za su yi kenan shi na'am wa wannan na jiwa'u ya koma ya ya eh zama jiya na'am kuma tare da cewa kuma alhamza kuma ta rayu ya dan kuma dama ka canza ta koma alhamza na'am shine lamu Mm.
kaga da duk wani guda biyu sai sa haka ne to amma sai aka hana daya aka yi guda daya aka yi na karshen na'am yawa dalilin da yasa kenan ai a wancan na farkon aka ce sai idan jami'i ya zama sahi- sahihul lami na'am mai ingantaccen lami mm.
a ka'ida kenan a can dan kada ya zama da a ce ba su kwaɗocin dokar ba na'am kaga a nan wajen da sai mu iya yi haka in muka yi kuma sai ya zama an sami ilali guda biyu Guda ila tun a wancan na farkon suka mm.
kafa wannan dokar na'am na'am rabi'uha na hudunta an taqa tarafa tarafan shine Na'am.
ta zama ta auku a gefe na'am
ita misali wawun ta zo a gefe na'am rabi'atun fasa'ida eh ta zama ta zo a na hudu a sa'ida da lafiya daga biyu ba'da fati bayan ta zo bayan fata kuma don haka ne wannan sai a canja ta sai a mai ta wannan na'am na gane na'am نهو أعطيت kamar misali a daitu نعم a daitu نعم
kaga daga a dare مم.
filin maji ne wanda yake bazidi ko نعم a da ne ko muka ce a da مم.
kaga didi wannan ne to sai ka ce a daitu asalin filin shi kansa asalin sunan mazarin ai daga al'adu ne نعم al'adu Mm.
shi ne asalinsa Na.
kaga wawi ne Mm.
kaga in ƙa'ida ne a ɗautu za ka ce Mm.
a ɗautu Na.
eh to a nan wajen tun da ya zo a gefe sannan ya zo kuma daga na hudu ne in ka duba na hudu ne zuwa sama Na.
kasancewa wawan to إيه.
a nan wajen yanzu kuma ya zo bayan fata har ila iya fata ce a bayan ɗaɗin نعم to duk a nan wajen yanzu sai ka canja shi ya koma wawu يا.
ai ya kai akwai wani sai ka yi lada نعم daga wawu sai ya koma ya ko a ɗautu sai ya zama a ɗautu نعم وزكيت ko zakai to kaga shi ma muzaifi ne shi ma ga rubai ne مم.
fili ma dinin rubai مم.
to shi ma maziji ne shi ma مم.
sai zama zakai نعم maimakon zakau
ومؤباني ko mu'udaya ne mu'udaya ne a mu'uda ne da نعم ke mu'udaya ne نعم
ko muzakkaya ne ko ومزكياني muzakkaya ne مم.
da wani ne mu ya kamata ya zama نعم mu'udawa ne ko muzakkawa ne نعم da abin da ya kamata ya zama kenan بصيغة اسم المفعول Ya- da siganin da ismul maf'ul ke نعم muzakkawa ne نعم ko muzakkaya ne نعم hamalul madiya sun ɗauki ma'ali almazida wanda yake ma- mazidi ala mulari a bisa kamar ka'ida ta mulari kamar yadda mulari yake na'am yadda mulari yake shi ma sai suka yi shi kamar haka na'am ka gane Mm-mm.
misali yanzu a haɗa na'am
in za ka yi mulari ɗaya za ka ce
a ada eh, mulari ɗinsa na'am sai zama
ko da ya ko ko da wani abu ko da ah, ta ko da wani abu
a ada sai zama eh ruba'i ne ai me ya kamata ya zama iya oda yudi eh kace yuda ya zama bina ya ce yudi ya abin da ya kamata ya zama kenan. to yudi me ya gabanin ka da can a da ba alifi bane in kace yudi fa ba ya koma ya ba?
ya koma ya to shine abin da yake magana Na'am.
kaga yanzu nan wajen sun mai da shi kamar yanda an da mulariki ne yanzu yau da a da ga alifi ne ka ce yudi ka ce ya to shi ma wannan da kace a daitu ai ya kasa masa na'am shine yace to yanda zaka masa hukunci kamar yanda zaka hukunci ne inda mulari yake zan kamar shi to wannan kaga ai ya zaka mai da shi ko eh to shine na'am abin da yake magana kenan na'am wa ismul maf'uli wa ismul mafulu kuma ala ismul fa'il ai za bisa sunan fa'ili shi kuma na'am yanda zaka faɗi sunan fa'ili na'am mu'udi ko na'am mu'udi ba ba ya kenan ba eh kaga shi ma ai mu'udi na'am ai ya kaka kaka a wajen ko eh ai shi zaka ce nan mu daya ne kuma na'am a gane eh to akan abin da zaka faɗa kenan domin da ka dauke shi da abin sunan ga wancan su- siga ta ismul mafuli ai mu'da zaka ce eh mu da moda kuma shi ma ya daidai ke da ada da alibi sai kare eh amma an kace modi fa mm.
ai ya ne na'am Ko?
na'am to ai yanzu shi aka dauka ai mu daya ne da shi aka eh mu ambata da to eh shi ne abin da yake na'am na'am hamisuha na biyar inta an taqa mutawassidatun shi ne da ta ta ta- ta abku mutawassidatun tana isra halin kasrat.
farce tana mutawassida Mm.
isra kasratun kuma ta zama gurbin nan na kasra ta zama a tsakiya kuma sannan har ila yau ta zama a gurbin kasra wato ma'ana sai da aka faɗi kasra sannan aka faɗe ta na'am kuma a tsakiya na'am wa hiya sakinatun kuma ta zama ita kuma ɗaurariya ce mufradatu mufradatu kuma ta zama makaɗaiciya ce ita kadai na'am wato ba na ba a karara ta ba na'am ta zama ita kadai ce ba da ita na'am shi ne wannan abin da yake nufi da Mm. kamizan kamar misali yanzu mizanu in ka dubi mizanu ka ga kisra a farko Mm.
sannan ga yaɗin ta zo a me a tsakiya abakiya sannan ta zo me ƙarshen kasra Mm.
ka ga bayan ta kasra ce na'am sannan ita kuma mece ce sakina ce ita na'am sannan kuma ƙwaya ɗaya ce ita na'am Mizan.
Mm.
Yawwa. to wannan yake nufi in an zo a nan wajen sai a mata shi ma ilala na'am wawun sai koma domin asalinsa ai daga wazana ne daga wazanan ne ko awo ne na'am ko na'am kaga in za a yi masa wannan ah, abin da ɗansa a kaga yanzu wawun ne Mm.
aka canja shi na'am wannan ya ɗan aima hannun wawun ce aka canja ta da kowane Na'am.
mizanu ko na'am yau wato shi ne ya san da ya zai zama
a ai wazanan ah, alwazunu wazunu ya kamata ya zama eh don ka ce mizanu na'am
ya zama ma'auni kenan Na'am.
ko na'am to mizanu da wannan wawun ai kaga da asalin insa tunda wawi ne a wajen ai da sai dai kai masa rufu'a ba da sai dai ka ce muzanu kenan eh ka gane na'am to dole ne ka masa wannan in na'am kuka ce za ka masa kisra dama ya ga dole abin da zai jawo inda ya ta zama maksu ya ce a dole ya zama ya ne dalilin da ya sa kenan yanzu nan tunda awon mizani zai aura kai masa kisra sai ya zama mai sai ya haɗin wannan wawun dole kuma ya canja ya koma ya na'am a nan wajen tunda ɗaurar ya isa ya zama mizani kenan na'am Mm.
wa miqatun ko miƙatu na'am fa haraja nahu siwanun sai misalin siwanu sai ya fita wa huwa wi'a'u in an shay'in ce siwanu menene siwanu shine wawa abu kaman abin da zai kiyaye abu kamar a ce kasko na'am kamar yanzu inda mai yake da suna goro yake na'am to wannan bayan nasa eh kusfan kwasfan Mm.
yau to shine yake nufi da wannan siwanu na'am wa siwarun ko kuma siwa siwaru Mm.
kwandage ko wani abu irin aurora irin na mata din nan siwarun taharrukil wawu fihi domin duk anan wajen wawun ba a saki ne mun so mun ce dole sai ta zama sakina na'am amma anan wajen mutaharriki ne siwanu ko siwaro dukkanin su suna da wasali na'am wa nahawu ijli wazu mu da ko misalin ijilin wazo domin ce ta zama mufradatan kuma mm domin kuma a ga wawun shi kuma an karara shi na'am wa huwa isra'ul shine ibli fi ijilan sayyi wazin shine gaggawar rakumi fi a cikin sayyi tafiya in yana tafiya ya gaggawa na'am ilin wadon kuma wa ali wadun ilin wadon na'am wata allukun shine mutum ya rataya bi ulukin bayiri a na'am wuyan rakumi bi kasar rukumi saboda haka sai ya hau Har ka ka kama wuyan a na'am makale kana kokarin za ka hau rakumi na'am sai a ce ilin wadon kenan na'am ilan wada ke mm, ilan wada na'am لأن الواو domin wawi bi ma a cikin su mukarrar حرارة dukkanin su an an an mukarraratun abin kuma wata ce لا مفردة eh ba mu furada ba ce الحمد لله ba ita kare ba ce